الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mitarin alkhairi da albarka na litinin daren talata sha ɗaya da wata na safar hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da 28 da wata na 8 watan Agusta miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin mu na adda'u wad-dawa wanda wasu ka fi sai da al-jawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na alfurqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari mai tarin alkhairi na tawa jamhuriyar Niger wanda yau za mu tashi darasi na 22 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako da fata Allah subhanahu wataala yi muna dacewa da fadar abin da yake daidai da kuma abin da muke fada Allah subhanahu wataala ya kare mu da ilimin da baya da albarka baya da amfani ubai subhanahu wataala ya sanya mu wanye lafiya a wannan rayuwar muna nan a cikin wannan littafi mai tarin alkhairi da albarka na adda'u wad-dawa wanda al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala yana koro mana ko ya koro da bayanai ta yadda mafiya yawan wasu daga cikin gurbatattu daga cikin ɗaliban ilimi da ma waɗanda suka wa addini mummunar fahimta suka yi karatun bayan littafi suke da fahimtar ta har abin ya sanya suka rudu a cikin wannan addini wanda mun tike a bayani da malike cewa fa akhbara subhanahu annahu ba'da hadhihi al-ashya ghafurur rahim liman fa'alaha fal 'alim yad'u ar-raja mawadi'ah wal jahil mughtar yad'uhu fi ghairi mawadi'ih malike ubangiji subhanahu wata'ala ya bada labari bayan dukkanin wa'ancan ababen Allah mai gafara ne mai jinkai shi Allah yana gafarta ma wanda ya tuba a zuwa gare sa nagartaccen tuba tuban da bai hada sa ba da wani abu wanda bai kamata ba sannan kuma malaki ta shi mutum wanda yake maka mai karatu wanda ya waye a fagen karatu shine wanda yake dora fata aunar rahmar Allah inda ta dace dan ba ta yiwa mutum yazo yana bori yana shirka yana zina yana caca sannan kuma yace a'a shi yana kyakkyawan zira da kyakkyawan zato ga Allah sa in ya mutu zai shiga aljanna wannan kaga bayanin cewa bai yi karatu kuma bai san abin da yake yi ba to shi wanda yake da ilimi shine yake dora watan wannan abun fata inda ya dace a dora sa shi kuma wal jahil wanda yake jahili sakare wanda bai karatu ba al-mughtar wanda ya rubuta wannan rayuwar da kuma bin son zuciyarsa kuma shedan ya matar da shi ya da'uhu fi ghairi mawadihi ke dora al'amura na fata ba inda ya kamata ya dora su ba to wannan karatu ne wanda bai kamata a takaita anan ba shi yasa malam ma ya ƙara bude sabon babi fasali dan ya ci gaba da koro muna bayanin cewa ashe akwai buƙatar kowane mutum ya shiga cikin tetayin kansa da kuma san irin abin da yake aikatawa domin la mahalata ba shakka sai ka haɗu da Allah subhanahu wataala mahma qala al-layl la budda min tulu'il fajr duk yadda dare yayi dare to ba shakka sai al-fajr ya keto haka bi yadda watan ka kai da shekaru a duniya wata ran sai an waye gari an kai ka makabarta an ajiki tunda al'amarin haka ne to akwai bukatar kowanne ya fahimci al'amarin yadda ya kamata yadda Allah yake so kowa ya fahimta malace wa kasirun minal juhali da yawa daga cikin juhal jam'u jahil wawaye jahilai marasa karatu wa'inda karatun su da suka yi bai amfane su ba i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karmihi sun dogara akan rahamar Allah fadin rahamar Allah da kuma girman afuwar Allah da kuma kyauta da baiwa ta Allah subhanahu wataala suna ganin cewa duk abin da za su yi tunda shi Allah al-Ghafurur Rahim ne mai gafara mai jinkai to bai hana su duk abin da za su aikata ba ma su ba kai kanka in zaka bi tafarkin su to duk abin da zaka yi Allah subhanahu wataala wato zai gafarta maka daga cikin aqidu da aka ta samu suka ta wanzuwa a duniya akwai har masu ikrarin cewa ka je kai laifi da duk zaka aikata in dai kana akan manhaji da aqida ta mu to sai ka shiga aljanna wasu ma sun dora daliban su akan yin zina wasu sun dora daliban su akan ababe na cin haramun ba su ba hatta duk wanda ke da alaka da su a tasu zancan wai cewa idan aka je alkiyama zai shiga aljanna saboda rahmar Allah mai yalwaci sannan kuma afuwar Allah mai girma ce mai fadi ce Allah yana yafewa sannan kuma wa karamihi ga karanci watan daukaka da girma na Allah subhanahu wataala da kyautarsa da baiwarsa wa dayyu amrahu wannan abin sai ya tinzira su wajen tozarta umarnin Allah da walakanta sa sai zaman to duk abin da Allah zai ce su yi ba sa aikatawa saboda suna tunanin ko ba su yi ba ma shi Allah zai iya sa su aljanna walahihi kuma suka tozarta han abinda Allah ya hane su duk abinda Allah ya hane su ba sa hanuwa da wannan su suka ta aikata abinda suka ga dama na sabo kala da kala wannan fa malice wannan su kuma sun manta annahu shadidul iqab cewa fa shi Allah duk da kasancewar yana da rahama yana gafartawa yana tausayawa amma a zalika shi Allah shadidul iqab mai tsananin azaba ne mun fahimta وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين kuma ba wanda yake mayar da azabarsa game da mutane suka zama to mujrimai mutanen da suka yi laifi ubangiji subhanahu wataala ba wanda ya isa ya tara gaba ya hana Allah subhanahu wataala ya musu azaba jama'a mun fahimta ba wani annabi a duniya face yana son al'umma sai yana kaunar sa yana kaunar al'ummar tasa amma al'ummon annabawa da dama suna gani a hannunsu a idanunsu Allah subhanahu wata'ala ya halakar da al'ummarsu ba don ba sa son wa'annan al'ummar ba bal ma daga cikin wa'annan al'ummomin akwai wasu babanninsu ne wasu ƴaƴansu ne wasu matansu ne duka doka misalin annabin Allah annabi Nuh annabi Nuh lokacin da aka halakar da mutanansa da ruwa akwai matarsa a ciki akwai akwai matarsa a ciki ba baya kullata bane yana son ta amma kasancewar dai bata yi imani da Allah subhanahu wataala ba annabin Allah bai iya amfana mata wani abu ba a wannan lokacin annabi Ibrahim yana gani za a kai mahaifinsa a wuta saboda bai imani da Allah subhanahu wataala ba haka annabi Nuhu ɗansa bai imani da shi ba daga irin wa'annan ababen suna faruwa ba wanda ya isa ya tunkuɗe azabar Allah ga azzalimai idan Allah ya kawo mutum to babu wanda yake iya tsaya masa aishe yasa Allah subhanahu wataala ya bada labarin mutanen annabi salih idin ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu فعقروها سنه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم fasawaha a lokacin da Allah ya fitar musu da taguwa su suka nema cewa in har shi annabin Allah ne dutse ya tsago tsaguwa ta fito bala kuma ga taguwar ta fito fakazzabu sai suka karyata annabin Allah fa aqaruha suka soke wannan taguwar idin ba asa ashqaha a lokacin da suka yi mitin suka zabi mafi matsiyaci a cikin su wanda yake matsiyaci a cikin su suka tura su akan yaje ya ya soke ta idan ba sa fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha sai annabin Allah annabi salih yace da su tagoran Allah ce da kuma abin da take sha jama'a mun fahimta a ƙarshe dai ya faru fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha sai ubangiji ya darkake su bi dhanbihim ta dalilin abin da suka aikata na zunubi fasawaha kuma Allah ya daidaita halakarsu sai Allah ce wala yakhafu uqbaha kuma Allah baya jin tsoron abin da zai biyo bayan ya musu azaba yanzu misali inspector of police SPGA eh eh da suna juju da kuma makamantansu so da yawa mutum zai ɗauka hukunci kuma ake iya yi wa masa tarnaki cikin abin da ya ɗauka wani lokaci barazana wani lokaci a canza masa sauyin wurin wurin aiki saboda ya ɗauki matakin da ya kamata to amma shi Allah ba haka bai shi Allah la ya khafu uqbaha shi ne malike cewa wa man i'tamada 'ala al-afwi ma al-israr fa huwa kal mu'ani duk wanda ya dogara da yafuwar Allah kuma ya dage da laifin da yake aikatawa bai bar fa laifin ba yana yi wace fa huwa kal mu'anid wannan dai kamar wanda yake watan mu'anid yake fito na fito da Allah ne yake jayayya ga Allah subhanahu wataala yana ta Allah ne Allah shi yace in kai kaza zai maka kaza sai kuma mutun yazo yayin wannan abun saboda tunanin rahamar Allah kaga kamar yana yana fito na fito da da Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta yanzu misali dauki misalin gwamnati a ce wannan gwamnati ce sai ta sanya doka cewa kada a yi kaza sai kai me yake nuna ba eh kana jayayya da kuma duk da kasancewar ita wannan gwamnatin fa ku ne silar zan wata a mulkin amma kuma bai hana abu ga sandar mulki a kanka to wallahi al-maslum a'la Allah ya dace da mu malaihi wa qala ma'ruf dai daga cikin malamai yake cewa wanda sunan shi ma'ruf yace raja'uka li rahmati li rahmati li rahmati man la tuti'uhu min al-khizlan wal hamq yace rija'uka fatarka li rahmati man la tuti'ihi man la tuti'u fatar rahma da wanda baka masa da'a yace min al-khizlan wal hamq na daga cikin tabewa da kuma sakirci da wawanci ka dinga fatar samun dacewa da tausayi da rahamar wanda baka masa da'a to wannan alama ta cewa kai ashe tababbe ne baka san aikin da kake yi ba bari in bada misali yanzu a ce wannan gwamnati ce gwamna ne ko mayor ne ko president da conseil de ville amma duk maganar ka zaka abu zaka faɗi abinda zai soki da mirin sa zaka zage sa kace masa mutunci ka karya dokar da ya shimfida kuma balma kana adawa da shi dan Allah ya kake tsammani a ce ka shigo hannunsa Na'am, ai, kun ba ci karatun ku, ku ka dinga fatar, yanzu matar da ba ta da kyautata wa mijinta, ga cin mutunci, ga sauke masa arba'u na tsiya a cikin gida, ga shi ba ta ganin mutunci su da ƙimasa daidai da miskalar zarra, da fita ba da izininsa ba, ba ta dafa masa abinci, ba ta kai masa ruwan wanka, ba ta masa shafina, ba ta kula da duk wani abu da ya kamata a ce mace tana kula da shi. kana ganin dan Allah dan ya samu kudi zai mata alkhairi tambaya fa in kai ne zaka iya ba zai yi ba ko to wallahi al-masalul a'la malace fatar rahama da wanda baka masa da'a wanda ka baka bi to wannan fa na daga cikin al-khizlan tabewa wal hamq da kuma wawanci wawanci ne na kitan gaba da sakarci da donanci ka dinga fatar rahama da wanda baka baka masa da'a a islamiyya ne malami baka masa da'a kuma sai aka kaka gaba aka kaka gaban sa kai laifi kana ganin zai daga maka kafa Allah ya samu wanye lafiya wa qala ba'd ulama wanda ga cikin malamai yana cewa man qata'a udwan minka fi dunya bi sarqati salatati darahima la ta'man an takuna uqubatuhu fi dunya ala ala nahwi hadha duk wanda ya sanya aka cire maka tafin hannu saboda satar dirhami guda uku saboda satar dirhami guda uku sai zaman to ukubar abinda ka aikata a duniya dan ka doki dirhami guda uku kake tsammanin abinda zai faru alkiyama idan ka saba masa ba zai kai dirhamin ba zai kai ukubar yake hannun ba sako ba shekara can ba ubangiji ya shar'anta a shari'ar addini cewa was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma idan mutun ya sace sata ta kai dirhami guda uku nawa ne dirhami guda uku duka dirhami guda uku sai ya sanya aka cire maka hannu dan ka doki dirhami guda uku ya kake tsammanin da wanda shi ba dirhami guda uku bane ya doka abinda Allah ya ce kar a yi ne ya aikata ya keta alhurmar Allah da yawa ya bata ayyan mutane da yawa ya shuka tsiya da alfahasha cikin al'umma da yawa da kake tsammanin idan aka je gaban Allah subhanahu wataala in har a duniya Allah ya ce in ka saci dirhami guda uku a cire maka ya hannu kimar hannu fa kadibi in hannun mutun ya samu matsala wallahi duk duniya ba wanda ya isa ya mayar masa da wani hannun ban ba Allah bane kuma ai Allah halitta guda yake wa dan annabi Adam ko sai dai mutun ya je da wannan gabar bata sai dai maka ta roba ko ta makamancin wannan amma dai ba za ta kai ba irin ta Allah subhanahu wataala dai ba kimar hannu ba amma sai ka saci dirhami guda uku sai ka ce a'a a yanke maka hannu to malati fala ta'man karka amintu an takuna uqubatuhu fil akhirati ala ha ala hadan ala nawi hada cewa uqubar sa a gobe alkiyama ta kasace kwata kwacin wannan wai a tsaya da tsira hannu al'amarin ya huce wannan wa qila li hasan an cewa al hasan al basri ɗaya daga cikin manyan tabi'ai malami wanda ya tara karatu malam jabir ta fita hankali in ana danta subhanal basri al basri malami ne mutafannin cikin kowane fanni ya kware wajen karatu mutafannin kowane bangare in ka shiga in aka zo qur'ani wa ulumuhu qararre ne at-tafsir wa ulumuhu qararre ne ya san hadisi ya san fiqh ya san larabci ce sai wasu daga cikin wanda karatun su bai ne na ba idan suna karanta maganganu al-hasan al-basri sai su doka cewa hadisi ne kamar daga cikin jahilan mu ne yanzu wanda bai karatu ba in ka karanto a a larabci ma sai ce sarqallahu alazim ana samu aiko Allah ya sauke to malami ne mutafannidi yake cewa aka ce da shi naraka tawilal buka naraka tawilul buka mun ganka kai mutun ne mai yawaita kuka dole cewa ga ka da ilimi da zur da da zuhudu gashi da gudun duniya malami ne wanda bai tsaki duniyar nan ba da fadi shi kawai bukata dai a mutu da imani kasa akwai irin wayannan malumai rabbani malamai na Allah ko ba ita akwai malumai rabbani malamai na Allah wanda su hide masu da addinin Allah ne ba sa nufin komi da kowa ba sa bukatar kuma komi da kowa bukatar su dai su fa'intar da al'umma addini su mutu da imani su kare mutuncin kansu kamar da kasan kowa cikin malamai akwai ƴan tashan malamai ko cikin ko cikin malamai ana samu Allah ya sauke ka da wani mutuncin to aka ce da shi akar makallahu me ya faru baka zama sai sheka kuka ko da yaushe cikin kuka faqala yake cewa akhafu an yatul an yutrihani fi an wala yubali ina jin tsoron a tashi kiyama Allah ya wulgar da ni cikin wutar jahannama kuma bai damu ba ina jin tsoro ne mu je kiyama Allah ya wulgar da ni ya wulga ni cikin wutar jahannama ya sa a tura ni a jahannama kuma bai damu ba yo azabar ɗan wuta bata kawo ma Allah komai ba dan Allah bai damu da su ba sai ce yana jin tsoron kada a je kiyama Allah subhanahu wataala ya tura sa a cikin wutar jahannama kuma Allah bai damu ba jama'a mun fahimta to wannan fa malami ne taqi rabbani yake fadan wannan daga mu yanzu ai ba haka muke ba gashi da zuhudu da gudun duniya duka in ana zancen gudun duniya su wannan manya ne manya ne in ka san ai malami zuhudu shi ma yayi karatu har yanzu mutane ba su fahimci ba su fahimci wannan duniyar bane amma in kana son ka fahimci haƙiƙanin duniya ko to karanta Qur'ani kuma karanta sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gama da waƙe na zuhud zaka dauki karatu kaga wayannan abiyatin akwai karatu a cikin su wallahi a cikin ne malai yake ke yake cewa yace labbasuni thiyaban ismuhu al-kafan wai gashi tufafin da dani nake sanyawa naje na guda almuwar na dauko kalar kayan da nake so sai gashi kuma yau ba ni bane ke sanya wa kaina samin ake yi kuma wannan tufafin sunansa guda ne duk duniya in kaje suna guda gare sa ismuhu al-kafan sunan shi kafani haka za a dauko ni a tsakanin kafadun mazaje guda hudu a sallah idan ina sallah da ina sallah ne bayan liman sai kuma gashi an waye gari yau ni kuma gaban liman nake jama'a mun fahimta kuma haka ne duk wanda ke sallah yana sallah bayan liman ne amma ita gawa tana sallah gaban li ana mata sallah ne a gaban liman kuma yace ana yin kwanaki kwana 40 an manta da an kare yace mata na mata ta tazawwajat tazawwajat zawji ba'lan yace sai ga matana ta aure wani miji badai wanda yake a matsayina ni ta manta da ni ayan da kuma na haifa sai ta zaman to ba wance mijin da ta aura duniya kenan fa wallahi da mutun ya fahimci hakikanin duniyar ko anan muka karanta hadisi satin da gabata hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda da annabi ya bata dirhami guda shida ko bakwai yana rishin yake cewa mi annabin Allah yake zato a gaban Allah in Allah ya tambaye sa kai annabin Allah a gidanka akwai dirhami guda shida kuma cikin garin Madina akwai masu kwana da yiwa Allah ya dace da mu to yake cewa ina jin tsoron Allah ya wulgar da ni a wutar jahannama ne kuma Allah bai damu ba wasa'ala rajulul hasana wani mutum ya taba tambayar al-hasan al-basri har yau dai wannan tabi'i fa kana yace da shi ya aba sa'id ya kai baban sa'id kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin yukhawifuna yukhawifuna hatta takadu qulubun hatta takadu qulubuna tatif suka ce kaifa nasna ya ya zamu yi bi mujalasati da zama da aqwani mutanen da yukhawifuna in muka zauna da su ba sa da aikin komai sai tsoratar da mu suna tsoratar da mu suna nuna muna duniyar nan ba ko mutum har mutun ya ji kawai duk abin da ya tara ma ina ma duka ya bayar da shi suka ci har zukatan mu saboda tsabar tsoro tana kusa ta tsage kirjin mu zuciya ta fito ta fira tsananin tsoron da muke kamuwa da shi tsananin tsoro da muke fama da shi na tsoratar da mu da suke yi har zukatan jin muke kamar su duki kirjinmu ya su fito a waje su fera kasan sahabbai su taɓa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi irin wannan magana suka ce annabin Allah idan muka zo wajen ka muka zauna natsuwa muke yi muna natsuwa sai mu duk duniyar nan ba komai bace amma muna tashi daga wajen ka kuma sai kuma a jiga ana buƙatar mata ana kaza ana kaza ana kaza sai annabin Allah yake cewa da za ku lazumci wannan halin na zuhudu na gudun duniya a irin yadda kuke a majalisina to lazaratukumul malaika da sai kana zaune gidan ka ji ana sallama ka zo ka ga waye malaika a bakin kofar gidanka ya kama ka ziyara da mutun zai hadatsu ya bi Allah subhanahu wataala gaskiyar biya ya kade ta Allah da bota ya tsantseni wannan rayuwar to annabi Allah ce da kana gidanka sai da ka ji ana sallama maka kana fitowa ka gaida da malaika ya kama ziyara saboda tsabar imani su amma yanzu fa saboda idan muna neman duniyar ido rihe haka ne to wani fada zai gama inda mala'ika zai ajiya zai doki eh saboda tsabar saddalarsa inda zai mala'ika zai ajiya shi da kawai babu akwai da fa zai zo ta kai ni ka bani mu je maka je lahira na baka akwai da kawai zai zo ta in ga da karfi ka zo ka kwada shi na ita ya yarda in an je kiyama sakare ne bai san kiyama bai wallahi bai san kiyama bai Allah ya samu wani lafiya faqala sai ke cewa wallahi la an tashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khayran lak min an tusiba qauman yu'minunaka hatta talhaqa al makhawif yace ina rantsuwa da Allah kai abokantaka da mutanen da suke tsoratar da kai har ka riski aminci a gaban Allah subhanahu wa ta'ala har mutuwa ta zama kana cikin amintattu shi ne mafi alkhairi gare ka bisa ka abokanci mutanen da za su baka aminci suna maka babu matsala kai duk abin da kake so inna Allah ghafurur rahim kuma sai a wayi gari ka zo gaban Allah cikin tsoro to kan ulla abota ka dinga zama da mutane za su dinga tunatar da kai Allah suna nuna maka irin abin da ke da kai na wajen Allah subhanahu wataala na azaba wannan ya sanya ka tsantsani rayuwar ta bi Allah har ka zamanto cikin amintattu gaban Allah subhanahu wataala domin akwai bayin Allah amintattu a gaban Allah subhanahu wataala a ranar tashi alkiyama da Allah subhanahu wataala yana cewa firgita ta alkiyama ba ta takura ba su ba sa jin ma wata firgita ba su ma san ko an yi ba wallahi alazim duk da wa alhadun tashin kiyama da hisabi da sirati malan jabir akwai mutanen da sai sun shiga aljanna sai su ce wai annabi ya bada labari sirati za a wala wai shi ina siratin ina sirati ina yake basu ma gashi basu sun kuce to kaga irin wayannan sun ji tsoron Allah ne a duniya sai Allah ya amintar da su a gobe kiyama ba za su tsorata ba har abada jama'a mun fahimta amma idan mutun ya biye wa son rai ai Allah gafura sai ya ci abin da yake so ƙarshe kuma sai ya tashi cikin tsoro a ran tashin kiyama sai shine sai tashi wa qulubun wajilatun zukata na cike da cin tsoro Allah ya kare ya akwai wanda fa in aka tashi kiyama shi kafin a zo da masa hisabi shi fa ya gagga ya yarda cewa ya cancanta da jahannama wallahi akwai mutanen da gaban Allah kafin Allah ya masa hisabi su sun yarda sun tabbatar da cewa su huta ita ce mafi cancanta gare su Allah ya kare mu mala ce wa qad sabata fi sahihayn haqiqan ya tabbata a littafin al-Imam al-Bukhari da kuma al-Imam Muslim shi ne as-sahihayn min hadisi Usama bin Zaid daga hadisin Usama dan Zaid Allah ya kara masa yarda ya kara masa yarda domin sahabi ne Zaid kuma shi ma sahabi ne qala yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسامه yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaqulu yana cewa wannan hadisin gabanin mu karanto hadisin abin da ya faru shi usama dan zaid yana da cikin mashawartan uthman dan affan yana cikin mashawartan Uthman dan Affan da shi da mahaifinsa yana cikin mutanen da Usman yake nema ya ya neme su shawara ya zauna da su ya kebance da su to lokacin Usman dan Affan an ta cece ku ce ka san mutane ba za su taba barin ka ka zauna lafiya ba wallahi alazim talauci ya sha ma lafiya ba barka lafiya ba talauci ya sha maka kai ba barka ka zo ka huta ba bari ka huta ai wani raganci gare su ai wani bai son kaza ai wani kaza ka tashi kuma ka nema Allah ya taimake ka ya baka kuma ya aka ya samu ta wace hanya kaza da kaza dan annabi baka iya masa shi fa dan annabi ayan Allah da ya halice sa mafi ko ida mai sa masa wallahi Allah ne fa ya halice mutun amma saboda shegantaka da rashin kunya na dan annabi Adam sai gashi yana cewa inna Allah thalithu thalatha Allah fa shi ya halice mutun fa amma sai ga dan Adam yana cewa ai Allah uku ne to kai wanda ya halicce sa ma yayi masa tsiyar ina da kai da ba abin da ka taimaka masa shi a rayuwa shi ya sanya dan uwa duk wanda Allah ya wani ima kowace iri ce to wallahi ka tuna tunanin cewa ba za a yi magana akan ka ba la budda wajibi dole sai an yi magana akan ka sai an yi cece ku ce tajiya ka ba tare baya maganin komi gwara ma kai ka barka ji ba to Usman dan Affan a zamanin Samanan Jabir an tace ce kuce yana khalifa musamman ma farko farkon khalifancin sa cewa daga cikin abin da aka tattaunawa ana tsegumi akai a bakin su wai Usman dan Affan yana jagorantar da ƴan uwansa duk cikin gwamnatin yana jayo ƴan uwansa yana ba ƴan uwansa mukamai kuma akwai suka cancanta sai yana ba ƴan uwansa ko gobe ita to haka dai mutane za a dinga maganganu cikin cikin gari to wannan ya sanya wasu mutane suka ga suka ga shi zai Usama dan Zaid da suka ce masa me zai hana ka je ka ga Usman dan Affan ka tattauna da shi ka faɗa masa ga irin fa abinda mutane suke faɗa a kansa a gwamnatin sa wala Allah ya gyara sai yake cewa wallahi ba zai yi ba yace kuna tsammanin ba ma kebancewa da su muna masa magana yace ko sai na fito fili kowa ya sani sai ya cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace naji manzon Allah yana cewa yuja'u birrajul yawmal qiyamati za a zo da wani mutum a ranar tashin kiyama fa yulqa fin nar sai a wulga sa cikin wutar jahannama kasa duk abun da ga awal awal awulga sa to alama me renawa to fa yulqa fi an-nar yulqa fi an-nar sai a wulka shi ayi jifa da shi cikin cikin jahannama fatandaliqu aqtaba batnihi sai kayan cikin sa hanjinsa su fito su zalzalo su zai amayo hanjinsa shine fatandaliqu aqtaba batnihi ala sai hanjinsa hanjinsa sai su sai su fito ta hanyar baki fa yaduru fi nari kama yaduru al-himaru bi rahahu sai ya zamanto yana juyawa yana juyawa yana tone cikin wuta kamar yadda ka san jaki yana yana zagaya watan turmin daka abinda ake daka da shi a baya kakanni da uwaye sun sani da a wasu gurare idan ana son ayi nikan abu to dutse guda biyu ake samu sai a masa huda ko sai a dinga a ba a sama masa abun nan ya giya sai a jaki ya dinga ya dinga kewaya shi yana yana kewayawa to wannan abun kakin ajima ya zangare daga bayan da aka samu a sa dutse saman dutse ana ana gogawa har a zo da aka zo da tirmi har aka zo da yanzu abun amashin ne ko to da jaki ne ake sanya ma hatsi a dutse sai ya zamanto yana yana yana turne to hanjinsa zai amayo hanjinsa shi wanda wanda za a wulgar cikin wuta zai amayo hanjinsa su fito sai ya zamanto kamar wata sarka sun zamanto wata sarka a cikin jahannama yana turne cikin wutar jahannama to saboda tsabar munin halin da yake ciki malam sai ga mutane sai su zo ifayutifu bihi ahlun nar sai dan wuta su zo su kewaye shi fayutifu bihi ahlun nar sai ya zamanto abun kallo a wajen ɗin wuta sai su zo su kora masa idanu an kewaye sa ana kallon sa fa yaqulu suna zawwa sai su ce ya fulani ya kai wani ma asabaka me ya same ka alam takun ta'muruna bil ma'ruf ashe ba kai bane a duniya kake mana wa'azi mu yi aikin kwarai wa tanhana 'anil munkar kuma kana hana mu akan mummunan aiki fa yaqulu sai yace da su kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi a duniya na ina muku wa'azi in ce ku yi aikin kwarai amma ba na yi wa anhaakum 'anil munkari wa la atihi wa atihi ina hana ku da mummunan aiki kuma amma ina ina zo ma wannan mummunan aiki ina yin sa jama'a mun fice hadisin annabin Allah wannan hadisi ingantacce ne al-Imam Bukhari ya fitar da shi al-Imam Muslim ya fitar da shi sannan kuma Nasiruddin Albani ya ingantar da hadisin mutum ne da yake wa'azi a duniya yana mutane umarni da aikin kware yace ku yi kaza ku yi ku yi kaza amma baya yi duk abin da zai fada baya yi abin da zai fada baya yi abin da kuma yake hani a kansa kuma yana zuwa ga yana yin wannan abu zaka samu malami yana wa'azi kan shin taba amma kuma sai sai kaga shi ya koye yana sha ana samu malami zai zo yayi wa'azi kan zina in kaje shi kamar kamar ka dauki dai ka bashi amana wallahi lazim amma kuma yana samun dama to ba karamin dan iska bane nawa aka aminta da suka ce amana nawa aka aminta da su malami nawa ne daga ruqya ya cika da mutane daga ruqya aga ai wanda za a kira a ce ka karanta qur'ani karshen dai aminci dai malam jabir karshen aminci a ce an yarda karanta mata qur'ani Allah ya sauke to ire-iren wa'annan mutanen in aka je kiyama sun zamanto abun kallo yadda ka san in aka yi accident ko yanzu kowa zuwa yake yana kallo kowa yazo ya tsaya to haka za su kasance a cikin wuta suna juyawa cikin jahannama hanjin ya fito an daure su da wata kugiya a cikin wutar jahannama yana turni yana kai kawo ɗan wuta ɗan wuta fa suna cikin wuta ana musu azaba amma saboda su azabar tasu bata kai tasa ba sai su zo suna kallon sa har ma su zamu dama tattaunawa cikin wutar Allah ya kare mu مالك وذكر الإمام أحمد الإمام أحمد يا أنبته من حديث أبي رافع لقى حديث أبا رافع قال يكتوى ونجد التابعين يتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع من زن الله صلى الله عليه وسلم ياوتي أما قبر تربقي أي مسلم بقيكم مقبر تدع كريه الصحابي أتك ومن أكا كي عائشة رضي الله عنها وأرضاها Uthman dan Affan ma anan yake fa qala sai annabin Allah yace uffil laka uffil laka tirda kai tirda kai makabarta ce annabin Allah ya biya aka zo da wani kabari sai annabin Allah yace uffil laka uffil laka tirda kai tirda kai fa zanantu annu annahu yuridni sai nayi tsammanin ko da ni annabi yake na shiga tara annabi ya ce tirda ni fa qala sai annabin Allah yace la ba da kai nake ba walakin haza qabru fulani sai ce wannan kabarin wane ne annabi ce haza qabru fulani wannan kabarin wane ne ba'astuhu sa'iyan ila ali fulan ni annabin Allah na aika sa dan ya amso dukiyar zaka wajen al'umma kaza fagham faghalla namiratan kusa da kai faghalla namiratan la hawla wala quwwata illa billah sai cikin abin da aka basa na dukiyar zaka sai ya ɗoke riga ɗaya ya ɓoye abin da aka basa na zaka riga ɗaya sai ya ɗoke wannan rigar bai zo ya yi bayaninta ba annabin Allah ce fadur ri'a ana bi misla haminan nari ya ce a fa yanzu kwatankwacin wannan rigar da ya sata Allah ya masa gyaɗinta ai masa kwatankwacin ta na wuta ai masa riga ta wuta ana masa azaba da ita ina da wanda zai zo ce a taimaka za a gina masallaci na'am ina wanda zai zo ya ce za a gina makaranta ina ne zai ce zai taimaka wa marayu ina wanda za a turo masa kuɗi daga ƙasashen laraba ya yi mutane layya ya zo ya canye wani ba ba Allah ya sauke shi yasa ibn al-qayyim yake cewa a cikin irga cikin tafasa yace idan kaga mutun ya huce jarrabawa guda bi ko yace ko wajen Allah mai imani ne jarrabawar kudi da jarrabawar mata in aka jarraba mutun ya wuce wannan jarrabawar ko to wallahi ko wajen Allah mai imani ne wani ko ba ruwan shi da mata amma kana bashi kudi ko to an samu matsala kana bashi kudi an samu matsala akwai masu ci da addini sai zan ce muka zamu je wajen wa'azi muna buƙatar kaza kana ba sa kuma zai zai shan wata shikaji ya ci wallahi haramun yake ci haramun yake ci akwai wanda kuma zakata alhaji zai fidda shi alhaji bai ji kiwar fitar da zakkar ba zai baka ya je je ka raba amma wallahi sai yayi shirece sai ya rarrage amma ka jika 100 sai ya jare jika jika 30 sai ya baka jika 70 eh ba a tambaya la hawla wala quwwata akwai su kuma wallahi da yawa akwai su da yawa akwai wanda wanda a bashi a ce ya je ya raba sai zai mutane goma goma kai Allah jabi na taba ganin wani abu garin nan ban mantawa wata rana daga shi ban taba zuwa ba tsohon shugaban kasar Niger wancan Muhammadu Isu ya taba zawa tawa aka kira zama na malamai za su yi audience da shugaban kasa za ka yi sa'aran nan cikin ‘yan uwa abokane wani matsayi muka je tare ban taɓa zuwa ba sai ranar kuma daga nan ban taɓa zuwa kuma zan ƙara zuwa har abada insha Allah malam muka je da muka je aka ce ba duka malaman za shiga saboda an taru malamai ai lokacin da sattawa akwai malamai an taru kowa da daga babban alkyabba ta an zo an tika gubernura an tika kaga cewa wa'ancan ko wannan duka gaba daya eh duka ba wancan ba duka gaba daya an taru abin da da ba mamaki aka ce yanzu ba kowa ba zai shiga duka mutun 15 za su yi audience da shugaban kasa mutun 15 cikin datti zawon malamai mutun 10 cikin matasan malamai mutun 5 cikin kaddarawa ne ina cikin mutun 5 kin da suka shiga tare da cikin matasa aka zo ba wata da siyana aka mata shugaba sai ji tsoron Allah ba ana ma kowa magana aka yi eh kawai iya abinda suke da bukata na su tallata wallahi azin gabana aka yi wannan gaban Allah zan yi faɗa sai daga cikin malamai ya tashi ta shugaban kasa mun ga irin kokarin da kuke ta yi muna nan muna ta wayar al'umma da kai na arge aihuwa wallahi azin wallahi azin gabana aka faɗi wannan magana muna ta wayar al'umma da kai akan a rage aihuwa a ƙarshe dai in taƙaita muku zancen da aka yi da audience aka baiwa malamai miliyan biyar aka baiwa malamai ta yi amurka sani malar jami'ar ko da baka fito ba miliyan guda malamai ne ba ba miliyan guda wallahi ba miliyan guda tana ina abin da ya ƙara bani mamaki wayancan bayan Allah da aka bayi a waje da suna an je a gane da shugaban ƙasa malam da cikin miliyan biyar kawai sai aka zo aka wasa jika goma goma duk tashi kowa ce wannan musiba ce akwai wanda kudin addini ne kudin addini aka tara kudin addini aka tara kuɗi za a yi wa Allah aiki suka je suka kashe kayansu aka zo shari'a aka tambaya ina kuɗi suka ce ai an saye gishiri da su kuma aka yi ruwan Allah gishiri gishiri ya loshe ƙasar da ana tsiya Allah ya sauwake wannan ba abin tatu ba ne ba abin tatu ba ne Allah ya kare wani kuma inda jarabawa take wajen mata in ka bashi kuɗi ko nawa ne zai zai iya aje maka su amma in ka hada shi da mace to an shiga tara da kunne na garin na taba jin daliba da take cewa malamin su malamin su ne ba shi ke karantar da ita tace tsakanin ya da shi babu wazancan kunya dan ba tace wallahi tace wa ɗan iska ne malamin ta fane kuma wallahi alazim gushi ta saki alqur'ani malam jabir shi ya karanta da ita qur'ani har ta sauki tace shi ya san irin abin da ya faru tsakanin mu da shi wannan musiba ce Allah ya kare Allah ya sa mu wani lafiya to shine malai yake cewa annabi ya tura wani sahabi wani mutum ya amso zakka da aka bashi zakkar sai ya boye riga riga guda annabin Allah yake cewa fadurri'a sai aka yi masa lallaskinta aka yi masa gatinta al'ana mithlaha minan nari sai Allah masa kwatankwacin wannan rigar ta wutar jahannama na masa azaba وفي مسنده هر يوم يتبت مسند الامام احمد من حديث انس بن مالك daga hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa marartu laylata usri bi ala qaumin ce nabi na shude na biya da wasu mutane a daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da ni akan wasu mutane tuqradu shifahuhum bi maqarid min nar ana kantsi labbansu da sizo almakashi na na wuta a cikin jahannama akwai almakashi kusan sizo ko to almakashi na wuta Allah ya sa mala'iku suna yankan labbansu fa qultu sai nace man haula jibril wannan suwaye kuma ni suka yi wannan ake musu wannan uzuba aqubar mi abin nan ne fa sizo na wuta sizo na wuta aka sa ana cire ana cire musu labba ana yankin labbansu da shi falu sai suka ce khutababu min ahli dunya ai masu ba ne daga cikin mutanen duniya daga ɗan duniya ne malaman hadisi suka ce nan da aka ce khutaba ba ana nihin masu hawa minbari ba ba a duk wanda zai tashi gaban al'umma ya tsayu yayi magana wa khatibu ne a bangaren addini ne a bangaren siyasa ne a kowane bangare inda har zaka shiga gaban mutane kana musu magana suna sauranka to sunanka khatib to wa'annan khutaba min ahli dunya masu khutuba ne daga cikin mutanen duniya a zo a ce za mu kaza ku zabe mu za mu yi kaza ko ku ji tsoron Allah ai kaza ai kaza ba a yi kanu ya'muruna an-nasa bil birri suna umurtar mutane da aikin kwarai wayansauna anfusahum kuma suna sun manta da kawunansu su ba su aikatawa so ce ayi aiki kaza amma ba su yi abar kaza kuma ba su baruwa afala ya'qilu shin ba su da hankali suke irin wannan Allah subhanahu wataala ya datar da mu ina ganin anan ya kamata mu kwana malam Jabir wani sati mun dora da ikon Allah subhanahu wataala bayanan suna da yawa mun fara kajayo hadisai ne malam zai ta kawo mana bayanai hadisai masu tsoratarwa wasu hadisan ma in ka ji ma'ai sai ka ce wai da ma zaman ka kai kai kana saurare eh da ma zaman ka kai kana saurare amma ko sauraron aka ne ba a tsira ba fatan da shine almimi Allah subhanahu wataala dacewa Allah subhanahu wataala ya datar da mu kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya gafarta muna da mu da mahaifan mu baki daya Allah subhanahu wataala ya tsare mu mutuncin mu da imanin mu Allah ka tsare mu mutuncin mu da imanin mu Allah ka jarrabe mu da irin jarraba za ta fitine mu a rayuwa Allah ka sanya ƙarshen al'amarin cika da imani ne a wannan rayuwar Allah ka sanya mu wanye lafiya wannan kasar tamu Allah ka ƙara rufa mana asiri jagoron da ka dora mana Allah ka kama hannaye su zuwa ga abin da yake daidai ka ba su iko yi mana adalci a rayuwa ka taimake mu akan yi musu watan biyayya akan abin da bai sa'a maka ba ya Allah subhanahu wataala ka gafarta mana marar lafiya ka ba su lafiya Allah ka samu wani lafiya wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh